ma'anarsu ne ɗaya ne duk ma'anarsu ɗaya ɗarratil yadu ta ɗoro ko ta ɗero a wadarrat hakanan darratin na ƙato taguwa ta bubbugar da nono da yawa a han ta diru ko ta duru ko darar sahab girgije ya sauka da yawa ya diru ko ya duru nimatun hadlawa fi hawa dafin ɗabaƙul ari ta harra wata dir ko wata dur baitin imro'ul gaisu ko jamma hakanan jammal ma ruwa ya yi yawa ya yawaita a waje ya jimmu ko ya jummu ana cewa ya jimmu bisa kiyasi ana cewa ya jummu hakanan shabba hisanu dan doki ya yi tsalle ya yi tsalle saboda ƙuruciya jin daɗin ƙuruciya to ana cewa ya shibbu ko ya shubbu ana cewa ya shibbu ko ya shubbu anna hakanan anna al'amuru lamari ya bijira ana cewa ya innu ko ya unnu anna mai aini ihim mai an baki a farkon anna ya innu ko ya unnu akwai anna mai alhamza shi iri bima to wa fahat haka na fahatil af'a micijiya ta yi kuka ta fidda murya tafihu ko tafuhu tafihu bisa kiyasi ko tafuhu sabanin kiyasi fahihan fahihu sunan muryar ta kenan to shazza sai shazza anil amri ya bauɗe daga tsari ya shizzu ya shizzu ko ya shizzu to shaha hakanan shaha ya shuhu ko ya shuhu wato man bahila kamar fassara ne don cika baitin ne na shi shaha shaha ya yi rowa kenan ya shuhu ko ya shuhu ana faɗarsa da fuska biyu ya faɗi fililai dai guda tara a wannan baitin da tarrat da tarrat akan ce ita tarrat din nan ba sai kawai hannu ba idan mutum ya ware daga cikin jama'a akan ce tarra anil qaumi yahin wanda ya je masalan ya gidansa waje daya ba cikin jama'a ana cewa tarra anil qaumi a ya tirro ko ya turo haka nan ɗarra ɗin ma shi ko na darrat na bubbugar da nono ne ko yawan zubai girgije sai tarrat da darrat da darrat sai jamma sai shabba sai anna sai fahatil af'a sai shazza sai ashaha filai guda tara kenan ya ambata a wannan baitin sai mu sake maimaita baitin a wannan ba nauyi suka yi ba rashin tsayawa ne koyon ya kawo duk ciki ba wata adaba lagi rashin tsayawa ne kawai malamin yana cikin manyan malamin balaga shi ma malamin balaga ne amma ɗansa ya fi shi shuhura a balaga badruddini ya yi littafi misbahu misbahu wanda ya riga kusan wakaci ɗaya ne dai da ya riga mai talhis mark ya riga mai talhis ma shi misbahu fi ulumil balagati na shi barruddin ibn malik shi yasa nauyin ai rashin koyon ne rashin koyo ne kawai ya bijira washaddatin daru nasa shehu harrana ha rumwal murari umin fa'alta in ju'ila aina lahul wawu aw ya an yuja'u bihi aw aw la man yuja'u bihi marmuma ainin wa hadha al hukmu qad buzila to washaddatin daru nasa shehu harrana ha rumwal murari umin fa'alta in ju'ila abin kuwa gashi wanda yake ya haɗu da yawa ko ita daru nan sashe wa harrana ha ruwal murari min fa'alta in ju'ila wa shaddati daru nan sashe wa harrana ha ruwal murari min fa'alta in ju'ila wa shaddati daru nan sashe wa harrana ha ruwal murari min fa'alta in ju'ila wa shaddati daru nan sashe wa harrana ha ruwal murari min fa'alta in ju'ila sai mi gaba ɗaya ko karanta a ana bayani dai akan fa'ala mura'afa wadda take lazima wadda take zuwa sabanin kiyasi an faɗi cewa a wannan littafin an kawo guda goma sha takwas ne an kawo guda goma sha takwas ne wato a baya mun yi guda goma sha biyar mun yi da muka shida muka ƙara tara kuma a kai a jiya to saura a sha biyar kenan yanzu saura guda uku suka rage to su aka faɗa a wannan baitin ya ce washaɗatin daru yana daga fa'ala lazima mura'afa lazima wadda take zuwa sabanin kiyasi wato amma da fuska biyu ta zo bisa kiyasin ta zo kuma sabanin kiyasi shaddatin daru shaddatin na daru ai ba'idat gida ta yi nisa ta shiddu gadan daru jiranina ta shiddu gadan daru jiranina in ji wani mai waƙif to ana cewa ta shiddu sabanin kiyasi ko ta shiddu bisa kiyasi a ce ta shiddu shine kiyasi amma kuma an ji larabawa ma sukan ce ta shiddu a wannan fi'ilin nassa she'u na sha bakwai shine nassa she'u abu ya sauya ko ya yi wari ko bashi ya nussu sabanin kiyasi ko ya nissu bisa kiyasi harra na haru hakanan harran naharu harran naharu yini ya yi zafi wato an yi zafi a yini to ana cewa ya hirru ko ya hurru ya hirru kiyasi a ya hurru sabanin kiyasi wannan da ya ce harra naharun don ya itirazi ne daga harral abdu harral abdu bawa ya zamo ɗa bawa ya zamo ɗa to wannan ya harru ake cewa saboda asalin harral abdu harira ne fa'ila ce shi aka yi tar'ifi ya koma harra ba fa'ala ce ba fa'ila ce aka yi tar'ifinta ta koma harra ya harro ake cewa kamar malla ne ya mallu ko arra ya arro to wal murari'u murari'i min fa'alta daga fa'ala in ju'ila ainan lahul wawu in an sanya wawi shine aininsa wawi ya zama shine ainin kalmar kamar ƙala ƙala au laman ko aka sanya wawi shine lamin kalmar kamar da'a yuja'u bihi marmuma ainin sai a zo da shi halin kasancewarsa mai rammar aini wannan anan ya faɗi dawa'i guda biyu da'iyai guda biyu daga abin da suka sa fa'ala murari in ta zo bisa ya fulu a can dai a baya an faɗi guda ɗaya in an haɗa da wannan guda uku kenan can an ce wa rumma ainu mu'addahu nan kuma aka ce wal muradu min fa'alta in ju'ila aina lahul wawu aw laman yuja'u bihi marmuma aini guri bi kenan guda bi kenan ya zama a cikin dawa'in rammi saura guda ɗaya tunda an ce guda hudu ne dawa'in rammi to na hudun cikon na hudun ɗayan da ya rage shi zai faɗa wa a cikin wahazal hukumu kad buzila lima ya dullu ala faharin walaisa lahu lima libazi mufahirin walaisa lahu da'i lizumin kisaril aini na haukala to sai mu sake da maimaita wannan baitin ne da arur wata tabila ce ta samu zihafin وشدت الدار نص الشيء هر نهار والمرارع من فعلت إن جعلا وشيء تفرقوا وشدت أن تسامي مي تسامي هبر دار نص دار نص تسامي كبتاكو sashe har shi ma ta samu kubuta ko ranaha ranaha wannan daman ta samu habnu lalle ne ko runwal mura ita ma ta samu kubuta ko ri'umin ri'umin fa'ilin ta samu habnu ko an mata habnu fa'alta in ta samu mai kenan habanu ju'ila ita ma an mata habanu ko shi yasa tabila na wace ta kubuta kenan a ciki ba ta fi bi ba bi ce kawai ta kubuta can akwai fa'ilun da yake ta kubuta ko nan kuma ga mustafilun guda biyu duk sun kubuta ko ko runwal mura ri'umin fa'alta in to ita ma ashe ta samu habnu ko fa'alta in mutaf'ilun ju'ila fa'ilun to a sai mu tafi ga wahu aula man yuja'u bihi marmuma ayni wa hadha al-muzil marmuma ayni wa hadha al-muzil fili murari min fa'alta daga fa'ala mai fata in ju'ila aynan lahu wawu in ju'ila wawu in aka sanya wawi aynan lahu aini gare shi ya zamo wawi ne ya zo a ainihin fi'ilin ina misali kamar ƙala ko dama wanda asalin ƙala dai ƙawala da dama ma asalin dawama shi ya sa ainihin fi'ilin ya zo wawi aulaman ko kuma ya zamo an sanya a wato wawi ya zamo shine lamun fi'ilin kamar da'a ko dana dana ko da'a to wannan yuja'u bihi muradi'in sai a zo da shi marmuma ainin halin kasancewarsa mai rammar aini sai a zo da shi mai rammar aini misali a ce ya kumu ko ya dumu ya ƙudu ko ya dumu ko kuma ya da'u ko ya danu wannan su ne abu na biyu da na uku daga jawalibin rambi an fada a baya cewa abubuwa hudu ne suke sa fa'ala murari in ta zo bisa ya hudu dawa'i abinda suke jawo haka guda hudu na farko shine zamo mura'afi ne mura'afa ce ko muta'addiya wanda shine aka ta bayani a ware wasu filai wanda su sun fita daga tsari in dai fa'ala ta zama mura'afa ce ko muta'addiya ce to mura'inta yana zuwa bisa ya kulu wannan shine tsari an samu yan wanda sun fita daga tsari abu na farko kenan abu na biyu kuma shine ya zama ainihin fi'ilin wawi ne fa'ala ainihin fa'ala ya zama wawi to muradin sai ya zo bisa ya kulu wannan ba wanda ya bau wannan hukuncin ba wanda ya fita daga tsari abu na uku kuma shine lamun fa'ala ya zama wawi lamun lamun fi'ilin ya zama wawi ɗan wawi ne to shi ma murari'in zai zo bisa ya kuli ne shi ma wannan hukuncin ba guda ɗaya da ya bau to sai abu na hudu shine ya faɗa wa hazal hukumu karbuzila wannan hukuncin murari ya zo bisa ya kulu an ba da shi limali bazzi mufahir ko lima dulu alfahari ne ga abinda yake ya shi na bisa alfahari yayin to wannan shi ma yana zuwa haka wanda karashin yana gaba inda ya wale salahu da'i da su min kisari fi na hankala to a wannan dai baitin kenan damin jawalibul rami guda hudu ne yanzu mun samu uku saura guda ɗayan za a karasa kamar yadda jawalibul kasari ko da wa'il kasare so kuma hudu ne ko biyar da wa'il fati ko guda biyu da wa'il fati guda biyu to su da wa'il fati ba a faɗe su ba nan gaba ne za a faɗa abinda suke sa fa'ala murari inda ya zo bisa ya fa'alu ya fa'alu to a wannan baitin kenan dai sai mu sake maimaita shi ala farin walaysa lahu da iluzu min kisaril aini na hauqala لما يدل على فار وليس له لا انكسار لا لزوم انكسار العين نحو كلا لما يدل على فهر وليس له داء لزوم انكسار العين نحو كلا لما يدل على فهر وليس له داء لزوم انكسار العين نحو كلا اسمي كفاده على magana akan abin da sukan sa fa'ala murari in ya zo bisa ya ulu wato jawalibu ko dawa'i an faɗi guda uku a baya an ce dai dawa'in nan masu sa fa'ala murari in ya zo bisa ya ulu abu hudu ne ko dai ya zamo fa'ala mura'a face kuma mai ta'adda wanda an faɗa wa rumma aina mu'addahu wayan duru za kasarin kama lazimin zara min hutumila to uh, abu na farko kenan abu na biyu shine wanda aka faɗa awal murari'u min fa'alta in ju'ila ainan lahul wawu to shine abu na biyu abu na uku kuma shine au la wato ainan lahul wawu aula man shine abu na uku to wannan abu na hudu shi ake faɗa a wannan baitin wa hazal hukumu wannan hukuncin shine fa'ala murari'in ya zo bisa ya fi'ulu murari'in ta ya zo bisa ya fi'ulu kad buzila haƙiƙa an ba da shi lima ya dullu ga dukkan fa'ala wadda yake an yota don ta shiryar alfahari bisa rinjaye wajen alfahari a tsarin larabci ko da fi'ilin da yake bisa fa'ila ne ko waninsa ka iya mai da shi awon fa'ala don ka nuna rinjaye misali shariba ko shariba ake cewa to ka iya cewa sharaba ne ma'ana ya ce ya fi ni yawan sha ko iya sha to a sannan in za ka kawo cewa da aka gwada sai ka nuna masa kafi shi karin jaye shi sai ka ce fasharabtuhu ba shariba ba sai ya koma fa'ala ka ce fasharabtuhu to irin wannan in za ka kawo murari in sai ya zamo ya zo bisa ya fi'ulu sai ka ce fa'ana a shurubuhu ko fahamani yadda awar ya fi ni fahimta fa fahamtuhu ba fa fahimtuhu ba fahimtuhu na fahimce shi fahamtuhu ko na rinjaye shi a wajen fahimtar fa ana abhumu ba abhamu ba sai ka ce fa ana abhumuhu eh, ko wa duk akala ni ya ce ya fi ni iya ci fa akaltuhu fa ana akuluhu didde irin wannan ko alamani ya ce ya fi ni ilimi fa alamtuhu na nuna masa na fi shi fa ana a alumuhu to duk wannan shi ma yana zuwa da rammar aini shi ne na hudu shi ne waje na hudu shi ne na ƙarshe amma fa wannan ane masa haka ne alhali wa laisa lahu da'i da'i lizumin kisaril aini muddin abin da zai sa aininsa ya lizimci kasara bai zo ba gare shi menene abin da yake sa ainin ya zamo ya lizimci kasara shine ya zamo ainin anin amarin wato ainin ya ce ko lamin ya ce kamar ba'a za ka ce ba a nifa bi'ituhu fa ana abi'uhu ya yi da'awar ya fi ni iya siyarwa na nuna masa na fi shi to wannan ko da za ka kawo don alfahari bi'itu dai za ka ce fa bi'ituhu na nuna masa na fi shi iya siyarwa fa ana abi'uhu ba za ka ce abu'uhu a wannan ba saboda akwai da'in kisari da'i lizumin kisari al'aini ko kuma ni ya ce ya fi ni iya nuna gaba ni. faƙalaituhu na nuna masa na fi shi iya nuna gabar fa ana aƙalihi wannan ba za ka ce aƙaluhu ba shi ne ce na hauƙala kamar ƙala ita wannan dole a bar shi da kasara a sannan ko da ya zo don alfahari sai ya zo da kasara a wannan baitin kenan sai mu sake maimaita hali wannan wawun na wa walaisa ɗin hali wawul hali ce alhali ba abin da da'i ɗin shine sunan laisa lahudin jari da macirurin shine labarinta alhali abinda zai sa a ce ya lizimci kasara aininsa a murari in bai kasance gare shi ba shine ko dai ya zamo a wato wawi ne ya zo kalmar ko kuma ya zamo ya ce ta zo ainin kalmar ko ya ce ta zo alamun kalma su ne abinda za su sa ya zamo murari insa ya lizimci kasara a aininsa dole ya zo a ya fi'ilu fi'ilin da yake da wau aka fara shi daga awon fa'ala wanda akan ce da shi misalul wawi to dole ya fi'ilu yake zuwa a murari insa hakanan wanda yake ajuwaf ya'i shine wanda ainin yake yace kamar ba'a ko sara ko kuma wanda yake lamin ya ce shi ne mu'utalli ya yi kenan ko naƙisul ya yi naƙis wanda yake ya yi kamar ƙwara ko ƙala ko rama ko masha duk wannan ya fi'ilu ne yake zuwa murari'insu awon ya fi'ilu murari'insu yake zuwa to idan haka ne misali kamar tafiya ya ce ya fi ka iya takawa da kafa a yi tafiya ka ce a'a in dai da kafa za a yi tafiya ka fi shi to kaga wannan zaka ce ma sha ni fa mashaituhu ba dama ka ce fa ana amshuhu sai dai fa ana amshihi saboda yana da da'i lizumin kisaril ainu wannan in haka nan ba ani yayi da aure ya fi ni iya siyarwa na ce na fi shi fa bi'ituhu na rinjaye shi fa ana abi'uhu ko da yake to fa ana abi'uhu za a ce ba za a ce fa ana abu'uhu ba ya zai zo musu ya fi ba to lokacin ya ta ruri a tafilolinsa guda takwas wacce ce ta kubuta lima ya dul mutafilun ko wannan ta gamu da habanu lima ya dul lu'ala fa'ilun shi ma ya gamu da habanu shi ma ko lu'ala fa'ilun faharin faharin walai faharin walai mustafilun ita ta samu kubuta guda ɗaya wannan ta kubuta ko mun gamu da ɗaya wadda ta kubuta salahu fa'ilun ita dama wannan dole a yi mata habnu da'i luzu da'i luzu mustaf'ilun ta samu kubuta ita mako guda biyu kenan sun samu kubuta min kisa fa'ilun ita ma ta samu kubuta guda uku kenan ko lil'aini na ril'aini na mustaf'ilu guda uku kenan ita ma nan ta samu kubuta ko wukala fa'ilun ita ma an mata habanu shi yasa guda uku ne suka kubuta a baitin mu fa na balaga wace ce ta sha au yata sha au yata sha mubta'ilun abinda ya game da shi ɗayu ne aw ya tasha muftaqilun bahani bahani aw bahani aw mutaf'ilun shi ko habanu ya gamu da shi za ashmalu mustaf'ilun wannan ya cika wannan tab'ila ita ta cika wa minhu qal mutaf'ilun wannan ya gamu da habanu ko wa minhu qal bun waka tiba bun waka tiba mustaf'ilun ita ma ta samu cika ko sun yunqalu mustaf'ilun ita ma ta samu cika a baitin taf'ila uku sun samu cika ba a taba su ba ba wani zihafin da ya shige su guda uku kuwa zihafi ya shiga musu ko guda biyu sun gamu da habanu guda ɗaya ta gamu da ɗayyo guda ɗaya da ɗayyo guda biyu ko da habanu guda uku ko sun zo makubuta ko to alhamdulillah lokacin ya mubta'ilun mai sukunin na hudu ne kawai babu au ya tasha mubta'ilun bahani au shine mutaf'ilun za ashmalu mustaf'ilun kamar da farko da kace ba'ani fa bi'tuhu tunda da farko dai an fi kawo fa'ala fa'ala dan a nuna muhasama fa'ala ba'ani fa bi'tuhu fa ana abi'uhu kaga siyakin yanda can ka fara kawo awan fa'ala shine ya nuna cewa akwai wata muhasama an samu muhasama shi yasa siyaki karinatu siyaki ce take ayyanawa to alhamdulillahi hanana ni hanana ni fa hanantuhu fa ana ahinnuhu tunda hanna ake cewa ko hanan ya yi da'awar cewa ya fi ni bege ehin na rinjaye shi a wajen nuna begen fa ana ahinnu ba za ka ce a hunnu ba tunda shi ma ida ilizumin kisar an harfu ainihin gairu awwalihi anil kisa'i fi zan nau'i kad hasala wa fatu ma harfu halkin gairu awwalihi anil kisa'i fi zan nau'i kad hasala wa fatu ma harfu halkin gairu awwalihi anil kisa'i fi zan nau'i kad hasala baya cewa yana daga cikin dawa'i ko jawalib na cewa fa'ala murari'inta ya zo bisa ya fulu wato ta zo da rammar aini zamowar fi'ilin ya zo don mufahara ne ya zo don nuna rinjaye akan abokin alfahari yadda aka ce irin wannan a murari'in sai a ce ya fulu sai a kawo shi da ya fulu shi yasa za a ce masalan wato sharaba ne fasharabtuhu fa ana ashrubuhu ko raraba ne fararabtuhu fa ana arrubuhu duk za a kawo marin bisa fa'ala sharaba ne fasharabtu ba fasharibtuhu ba sharaba ne fasharabtuhu ya da'awar cewa ya fi ni yawan sha na ce masa na fi shi yawan sha fasharabtuhu na rinjaye shi ko a wajen nuna shan da aka yi gwaji sai na nuna na rinjaye shi sai ya zama na rinjaye shi fa ana a shurubu sai a ce kuma a murari'in a fulu a ce ya to murari'in ya zo da ran mar'aini to wajen baki ɗayan malaman nahawu ko na tasarifi haka suka hakaito daga larabawa sai malami ɗaya shine ali ibn hamzat al-kisa'i Uh, shi yadda ya hakaito daga larabawa ya dan bambanta kaɗan domin su sauran malaman na da tasrifi sun hakaito cewa wannan ko da ainihin fi'ilin yana daga huruful halki ko lamun fi'ilin yana daga huruful halki diddai zai zo bisa ya ulu ne murare shi yasa a wajen su za a ce fataha ni fa fatahatuhu fa ana aftuhu ko qara'a ni fa qara'atuhu fa ana aqru'uhu ba za a ce aftahuhu ko a uhu ba ko sa'ala ne fa sa'altuhu fa ana uluhu ya ce ya fi ni yawan tambaya na ce na fi shi aka yi gwaji na tsere masa fa ana as'ulu sai a ce as'ulu a wajen sauran malamai na nahau da tasarifi to amma shi aliyu ibn hamzat al-kisa'i wato wanda yana cikin manyan makaranta yana cikin makarantar nan bakwai yana cikin makaranta guda uku na kufa yi wa fati ne hijira na da shekara 189 to shi kuwa ya ce wato aifataha ga abin da yake wafattu aifataha ga ma harfu halƙin abin da harful halƙi yake gairu awwalihi ba farkonsa ba wato ya zama ainin ainin harafi na biyu ko lamin harafi na uku ya zo daga huruful halƙi to a masa fata kada hasala hakika ya tabbata anil kisa'i daga kisa'i fi zannawi a wannan nau'in shi a wajen kisa'i ya kaito daga larabawa zaka ce fata hanifa fatahatuhu fa ana abta abtahuhu sauran malaman ko suka ce zaka ce fa ana abtu abtuhuhu ne ba za ka damu da cewa ha'i harful halki ya zo lamun kalmar ba amma wajen kisa'i ya ce a'a tunda lamul halki ya zo daga ya zo lamul kalimati ya zo harful halki ne to shi yadda ya ji daga larabawa ko da a wajen mufahara ne suna faɗarsa ne da fataha shi ne abin da ya nuni zuwa gare shi da wannan baiti wato fato ɗin mubtada ne ma kuma mausuliya ce murafu ilaihi ce fato ɗin arafa gama harfu ɗin kuma mubtada ne kuma murafi ne halkin murafi ilaihi gairu labarin mubtada ne murafi ne ga awwali awwali ma murafi ga hi to kar hasala jumla kar hasala shi ta ce labarin wannan mubtadan na a wato shi labarin mubtadan na farko kenan shi fatu din wa fatu yin fataha ga ma harfu halkin abinda harful halki yake gairu awwalihi ba harafi na farko a ciki ba a cikin sabakar hasala hakika ya tabbata anil kisa'i daga kisa'i fi zan nau'i a wannan nau'i wanda yake ya zo na mufahara shi ya sa shi a wajensa ya da wanda yake ainihin fi'ilin ya zo harful halki kamar sa'ala za a wajensa ko da mufahara ne ka kawo sa'ala murari in zaka ce ya sa'alu amma wajen sauran malamai suka ce a in ka kawo sa'ala don mufahara ne murari in zai zo bisa ya sa'ulu sa'ala ni fa sa'altuhu fa ana as'uluhu ya ce ya fi ni yawan tambaya na ce na fi shi yawan tambaya aka yi gwaji na tsere masa na rinjaye shi to fa ana as'ulu za a ce da ran mar'aini ba za a ce fa ana as'alu ba fa ana as'ulu za a ce hakanan fata hanifa fatatuhu fa ana aftuhuhu wajen sauran malamai amma wajen shi kisai ya ce za ka ce fa sa'ala ni fa sa'altuhu fa ana as'aluhu ba as'uluhu ba haka ne fata hanifa fatatuhu fata hanifa fatatuhu fa ana abtufuhu amma wajen kisayi fa ana abtahuhu fa ana abtahuhu to shine abin da ya nuni da wannan baitin zuwa gare shi an kawo wannan baitin ne don a nuna sabanin kisa'i kisa'i dai yana cikin manyan malamai na lugha da na hau da tasarifi kusan gaba ɗayan na hau malaman kufa ya ginu ne bisa kisa'i kisa'i shi ne ya gina ko da da yake shi ma yana da nasa malaman akwai ru'asi ya gabace shi ru'asi malaminsa ne shi ne ya fara na hau na kufa to amma aikin da kisa'i ya yi a na hawan kufa sai a iya cewa kamar ya fi na kowa sai bayansa kuma muta almajiransa irin su farra'u farra'u shi ma ya ba da gudunmowa mai yawa a wajen nahawu a makarantar kufa kamar yadda matsalan za mu ce shi yasa matsayin kisa'i a nahawun kufa kamar matsayin halilu ne a matsayin nahawun basara almajiransa farra'u kuma ma iya kwatanta shi da sibawaihi farrawa a kufa yake almajirin kisa'i ne to ma iya kwatanta shi da sibawaihi inda man farra'un ya karanci littafin sibawaihin kuma dirasarsa gaba ɗaya kamar tana kewayo ne akan littafin sibawaihin duk da cewa shi kufi ne sibawaihi ko basari ne to a wannan baitin kenan dai sai mu sake maimaita shi kula kamar uku a cikinsu wacce ce take da mahalli a irabi wacce ce ba ta da mahalli a irabi ko duk suna da mahalli a irabi ko ko duk ba su da mahalli a irabi wa fathu ma harfu halqin gairu awwalihi anil kisa'i fi zan nau'i qad hasala jumlar da yake ta zo labarin mubtada tana da mahalli al'irabi tana da mahalli al'irabi awwalu hallati ta je habara farafuha fi babi inna shtahara wal mubtada ka inna rabbi ya kazifu bil haqqi wan nasru atana ya zahafu to wannan jumla tana da mahalli al'irabi a mahallin rafa take sai wacce kuma jumla ta gaba ɗaya fa wa fathu ma harfu halkin gairu awwalihi anil kisa'i fi zannawi gad hasala ita fa ta gaba ɗaya ya kan me da me yasa ta zama mahallin rafa wa ma jumla ce mustanafa saboda magana baya ta cika to kuma aka aka kara kawo wani abu sabo aka faru wani abu shi yasa ka gabata da mahalli al'irabi wawun ta zamo lil'istinafi wawun mustana faci sai kuma jumla ta uku ita ce wacce harfu halƙin gairu awwalihi jumlar harfu harƙin gairu awwalihi ita kuma mai mahallinta ko ba ta da mahalli wa fathu ma harfu halikin gairu awwalihi da me ba ta da mahalli ai jumlar sila ce silatul lil mausuli silar ma ce maɗin mausuliya ce maɗin wadda take mausuliya ce shi yasa ai ba ta da mahalli a irabi domin ta zo silar mausuli ne ta zo silan mausuli ta zo silan mausuli kuma daga ganin baitin dai da ji a farko malam baka da zuwa ina baitin da farkonsa an san wato habanu ya shiga masa ko saboda wafattu ma mutaf'ilun shi yasa habanu ya shiga masa a baharul basidi illami lafiya ne ta fila ta farko da an faɗi mai wasali za a faɗi sakini ne to amma a nan ya zama sai da aka faɗi mai wasali sannan aka sake sannan aka faɗi sakini da aka faɗi mai wasalin aka sake faɗan mai wasali sannan aka faɗi sakini ya zama habanu ya shiga kenan wa fatuma harfu hal wannan ko tafila ta samu kubuta ko fa'ilun harfu hal fa'ilun kin gairu au mustaf'ilun wannan ta samu kubuta walihi fa'ilun ita daman dole a nema ta habanu ko anil kisa shi ma wannan ya zama an masa habanu ifi fa'ilu shi yasa wannan ta kubuta ko wannan shadda dama a matsayin ja take ifi zannau'ikat ita ma ta samu kubuta ko sai hasala ita ma dai an mata habanu wannan kenan sai mu tafi ga balagar ko هذا لذي الحلق فتنعشق بالاتفاق كآت صيغ من سألا في غير هذا لذي الحلق فتنعشق بالاتفاق كآت صيغ من سألا في غير هذا لذي الحلق فتنعشق بالاتفاق كآت صيغ من سألا في غير هذا لذي الحلق فتنعشق بالاتفاق كآت صيغ من سألا ya sani gaba ɗin gana a kan fa'ala an faɗi jawalibul kasari an faɗi kuma jawalibul rammi wato dalilan da sukan sa fa'ala a ji murari'inta ya zo busa ya fi'ilu an faɗi abu hudu hakanan an faɗi dalilan da sukan sa fa'ala a ji murari'inta ya zo busa ya fi'ilu shi ma an faɗi abu hudu to sai kuma jawalibul fati su ne aka faɗa a wannan baitin wanda shi abu biyu ne jalibal fati abu biyu ne shi ne zamowar ainin fa'ala daga huruful halki ne kamar sa'ala to wannan murari'in za a ce ya sa'alu ko wahaba za a ce ya habu ko kuma ya zamo lamun lamun fa'ala min hurufil halki ne kamar fataha za a ce yaftahu ko wara'a za a ce yara'u shi ne ya nuni zuwa ga wannan a wannan baitin da ya ce a shi ka yada ka yada fathan fata lizil halkiyi ga dukkan fa'ala wadda take ta zo lamunta ko aininta yana daga cikin huruful halki guda shida bil ittifaqi daga muwar malamai kuwa gaba ɗayansu fi gairi haza in banda inda yake fa'ala ta zo don nuna rinjayen abokin alfahari inda yake ta zo don nuna rinjaye ga wanda ake alfahari da shi to wannan wajen kisa'i ne ya ce zai zo da fata za ka ce fataha ni fa fatahatuhu fa ana aftahuhu wajen kisa'i amma wajen sauran malamai suka ce za ka ce fataha ni fa fatahatuhu fa ana aftuhu amma inda yake ba ya zo don haka ba to zai zo ne da fata bil ittifaqi daga muwar malamai amma da sharuɗa guda biyu za a faɗe su a baitin da ke bin wannan shine illam yura'af ولم يشار بكسرة نورا منك يبقي وما سربت من دخل تو ka'atin kama fi'ili murari siga da aka narko shi min sa'ala daga sa'ala za a ce yas'alu ga shi a ƙur'ani yas'alu ayyana yawmul qiyama yas'aluna ayyana yawmud din yas'aluna anan ba'ikum duk ya zo yas'alu ne ba inda aka ji yas'ulu duk yas'alu aka ji da fatahar alhamzar ya alu kenan to wannan su ne jalibal fatih guda biyu shi yasa jawalibin sun zamo guda goma kenan wasu malaman suna lissafa su sha ɗaya saboda wajen wasu malaman jalibal kasari sun kai habbiyar shine ko dai fi'ilin ya zamo misali wawi ko kuma ya zamo misali ya'i misali wawiyi kamar wa'ada za a ce ya idu ko wasala ya silu misali ya iyi ko kamar yasara za a ce ya yi siru yasara ya yi siru lauyai siruna lauyai siruna in ji alkama ya yi siruna shine jalibi na biyu a wajen wasu malaman wasu ka ce gaba ɗaya kawai a ce in ban da yin da yake ya zo misalu tunda ba bambanci tsakanin misali wawiyin da ya iya jalibi na uku daga jaliban kasarar shine ya zamo mura'afi ne lazimi kamar hanna ɗala hanna ya hinnu jalibi na hudu shine ya zamo ya iyul aini ne kamar ja'a ko sara jalibi na biyar shine zamo ya iyul lami ne kama ata ko kara to wannan su ne jawalibul kasar guda biyar ko ko guda hudu in an haɗa wancan na biyu guda biyu na farko sun zamo ɗaya jaliban ramma kuwa guda hudu ne shine na farko ya zama mura'afi muta'addi mura'afi wanda yake muta'addi ehen to wannan zai zo ne kamar shaddal mata a ya shuddu a asali ya zo bisa ya shuddu ko radda raddal amra ya ruddu ya ruddu ko jalibi na biyu shine zamo wawiyul aini ne aininsa wawi ne ehen wato ya zamo a tsakiyarsa ai wawi ne kamar ƙala ƙala ya ƙulu ake cewa ƙala ya ƙulu ake cewa saboda ƙawala ne asalinsa jalibi na uku shine ya zamo wawiyun lami ne kamar da'a ko dana ya da'u ko ya danu ake cewa jalibi na hudu shine ya zamo ya zo ne don nuna alfahari don nuna rinjayen abokin alfahari wa hazal hukumu qad buzila lima yadullu ala faharin wa laysa lahu da in la ilzumin kisaril aini na hawqala to wannan sune jawalibul fati guda hudu jawalibul rammi kai guda hudu jawalibul fati ko guda biyu ne kawai shine ya zamo ai wato harful halki ne aininsa ko kuma harful halki ne laminsa to wannan su suke sa ya zamo ya zo bisa ya fa'alu fa'ala a ga murari inta ya zo bisa ya fa'alu shi yasa su malaman suka ce jawaliban gaba ɗaya guda goma ne guda hudu suna jawo kasara guda hudu na jawo ramma guda biyu ko na jawo fata sai dai su masu jawo fatar za a faɗi sharuɗansu wani wakacin a fi'ili guda ɗaya sai a ga jaliban sun ƙididdiga kuma wannan ga inda ya ja wannan ga inda ya ja to a irin nan ya hukuncin yake misali mun ce idan fi'ili ya zo fa'ala ta zo misalu wawi ne a farkon to haƙƙinta murari'inta a ce ya fi'ilu an ce kuma idan ta zo aininta harful halki ne to shi kuma haƙƙi a ce ya fa'alu a murari'in to ta yiwu fa'ala ɗin ta zo ga shuwawi ne a farko ga kuma harful halki aini ko kuma alami kamar wahaba to kaga wahaba shi sai aka rinjayar da wajen harful halki ɗin ba a ce ya hibu ba aka ce ya habu ko ra'a aka ce ya ra'u ba a ce ya ri'u ba ehin an rinjayar da wajen harful halki ɗin kenan an rinjayar da jalibul fati kenan an rinja da jalibul fati kenan a wannan gurin ehin to akwai kuma gurin da yake sai a ga a rinjayar da shi jalibul kasar akwai wa'yansu wuraren wanda su ake rinjayar da jalibul kasar ko kuma a rinjayar da jalibul rami akan jalibul fatin wanda su wannan za a faɗa a baiti na biyu wannan dai baitin kenan sai mu sake maimaita shi ga shi ya zo misalu ga kuma ya zo shi a ainihin halki kamar wa'ada a nan kuma sai aka rinjayar da shi wajen misalin ko ya ido ake cewa a ya ido kumu annakumu a ya ido kumu ba a ce ya adu ba amma kaga wahaba ita sai aka rinjayar da wajen ha'in aka ce ya habu ba a ce ya habu fa habli min ladunka to alhamdulillah wakati tura af wa lam yushhar bi kasrati nawran min kaya bigi wa ma sarrafta min dahala in lam yura af wa lam yushhar bi kasrati nawran min kaya bigi wa ma sarrafta min dahala in lam yura af wa lam yushhar ya cewa yushhar ko yashar ana cewa shahara yasharu ko shuhira yusharu ya zama mabni lil majhuli in lam yura af wa lam yushhar bi kasrati nawran min kaya bigi wa ma sarrafta min dahala in lam yura af wa lam yushhar bi kasrati nawran min kaya bigi wa ma sarrafta min dahala in lam yura'af wa lam yushar bi kasrati naw ran min kaya bigi wa ma sarrafta min dahala asim baitin da ya gabata cewa shi a fi'ili wanda yake ya zo bisa awan fa'ala ya zamo aininsa ko laminsa yana daga cikin huruful halki guda shida to yakan zo murari'insa ya zamo bisa ya fa'alu kamar sa'ala ya sa'alu ko ƙara'a ya ƙara'u sa'ala gashi alhamza ita ce ta zo ainihin fi'ilin alhamza ko min huruful halki tana daga cikin huruful halki to murari'in ya zo bisa ya fa'alu ya sa'alu hakanan ƙara'a ya ƙara'u hakanan fataha ya fitahu to amma sai ya fidda wato hali guda biyu inda yake marin yakan zo bisa fa'ala amma murari'in ba bisa ya fa'alu yake zuwa ba hali na farko dai shine illam yura'af muddin bai zama mura'afi ne ba in ya zama mura'afi ne sai ya bi ka'idan mura'afi ka'idan mura'afi fa'ala wadda take mura'afa mece ce ka'idar ta cewa idan mai ta'adda ce murari'in ya zo bisa ya fi'ulu wa rumma ainu mu'addahu ko wa rumma aina mu'addahu in ko ta zamo lazima ce to sai ya zamo bisa ya fi'ilu sai ya zamo bisa ya fi'ilu ya yake faɗa a wannan kasidar don bayyana wannan hukuncin a kafin nan kafin nan ra'afu laziman ka hannaɗala ko ka zalmu ra'afu laziman ka hannaɗala ai wannan shaɗarar ita ta yi magana akan fa'ala mura'afa wadda take lazima cewa ita ma murari'inta yana zuwa bisa ya fi'ilu to idan dai wanda yake mura'afi ne ko da fa'ala wadda take mura'afa ko da aininta ko lamunta ya zo daga cikin huruful halki to ba za ta bi ka'idan nan ta ya zo bisa burar in ya zo bisa ya fa'alu ba sai ta koma waccan ka'idar ta farko na cewa in muta'addi ne murari in ya zo bisa ya fa'ulu in kuma lazimi ne ya zamo ya zo bisa ya fi'ilu kamar irin su baha ya buhu kala bahin bahin to irin wannan yana zuwa bisa ka'idar da aka ambata